أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم على مسل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنهل به الوقد وتنفرج به الكرب وتقرى به الهوائج وتنال به الرذائل وحسن الكواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد
الفصل السادس رفع بعض الشبهات وقد توجه ها هنا لبعض الضائنين سؤالات
wannan fasali ne wanda ya zo da shahi na shubha wa karta wajaha da hahuna malamai sun fuskanta a wannan ɓangarori sun yi bincike libada ɗaya ina ga shayin wanda suke suka lamarin addini su'alatu akwai tambayoyi minar mulhidina daga wanda suka bauɗe ga barin hanya منها ما روي من أن النبي صلى الله عليه وسلم
ne ya daga jiki ma ruwaya akwai hadisin da aka fitar daga ibn jariri daga ibn abi manzar wa abu manzari da abu hadin da isnadi yankakke daga sa'id ibn jubairu min anna nabi sallallahu alaihi wa sallam an ji a gurin annabi tsira da amincin Allah annabi yana cewa لما قرأ سورة والنجم وقال أفرأيتم اللات والعزي ومناة الثالثة الأخرى نعم
muje gurin karanta za ka yi ba fassara za ka yi za ka yi ta yi
قال تلك القران قل أولى وإن شفاعتها لترتجى ويروى ترترى وفي رواية إن شفاعتها لترترى لترتجى وإنها لمع القرانك الأولى وفي أخرى والقرانكة الأولى تلك الشفاعة ترتجى فلما كتم السورة سجد وسجد معه المسلمون والكفار لما سمعوا واثنى على آلهتهم وما وقع في بعض الروايات أن الشيطان ألقاها على لسانه وأن النبي صلى الله عليه وسلم
kaji annabi sallallahu alaihi wasallam
وفي رواية أخرى أن لا ينزل عليه شيء يفر... ي- نعم ينكرهم عنه وذكر هذه القصة وأن جبريل عليه السلام جاءه فارد عليه سورة فلما بلغ الكلمتين قال له ما جئتك بهاتين قال وهو كفر أو أن يتصور عليه شيطان ويشبه عليه القرآن حتى يجعل فيه ما ليس منه ويعتقد النبي صلى الله عليه وسلم أن من القرآن ما ليس منه حتى ينبهه جبريل عليه السلام وذلك كله ممتنع في حقه صلى الله عليه وسلم
ga haƙin wannan annabi namu.
أو يقول ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من جبل نفسه عمدا وذلك كفر أو سهو وهو معصوم من هذا كله وقد قررنا بالبراهين والإجماع اسمته صلى الله عليه وسلم Wagar hakika ƙararren an tabbatar mana. kuma mun maimaita a hujjoji mabayyana da ijma'i na malamai na cewa hakika Allah ya kiyaye wannan annabi namu annabin Allah annabi Muhammadu
من جريان جريان الكفر على قلبه أو لسانه لا أمدا ولا سهوا أو أن يتشبه عليه ما يلقيه الملك مما يلقي الشيطان أو يكون للشيطان عليه سبيل أو أن يتقول على الله لا أمدا ولا سهوا ما لم ينزل عليه وقد قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل وقال تعالى إذا لأذقناك ريف الآيات وريف المامان ووجه سان ووجه سان وهو استهالة هذه القصة نظرا وعرفا fuska ta biyu ita wannan wato fuska ma malamai sun koya ta wannan labarin ma al'ada ma haka kuma matsayi na ilimi wa zalika أن هذا الكلام لو كان كما روي لكان بعيد الالتئام wannan magana da yadda malamai suke faɗa yin gashashe ne ma to ai kaga ba zai bada yana da nisa wajen bada haɗin kai da tsari متناقض domin الأقسام yana bada tanakuri wajen rabe sa ممتاز المدح za a بالذم ga a cikin maganan ya cuɗanya ga zargi ga yabo to kaga bai dace ba متكاذل التأليف kuma والنظم sannan yana sabawa wajen ta'alibi haɗowansa wannan zama da tsarinsa ولما كان ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا من بحضرته من المسلمين وسناديد المشركين ممن لا يكفى عليه ذلك kuma a wannan ko ka gani a wanda suke zaune a gurin annabi nan manya-manyan mushrikan ba wani abu da zai buya ai da sun san wannan labarin yake yake ai da sun fi kowa yadawa وهذا لا يكفى على أدنى متأمل ممن رجح حلمه wannan abu ne wanda baya buya ga wanda yake da kankani na lura ma bare yaya ga wanda kuma anan jaya da tunaninsa ai kaga abin zai yi nisa wacce sa'a واتسع في باب البيان ومعرفة فصيح الكلام علمه yadda kuma ka fada da babi na bayani da sanin fasiya ta magana ilmu ko saninsa ووجه ثالث أنه قد علم من عادة المنافقين ومعاند wani المشركين abu ne wanda dama ka san shi daga al'ada na munafukai da kuma masu nuna tsauran kai na mushrikai ورأفة القلوب والجهلة من da المسلمين kuma masu rauni na zuciya da jahilai wanda suke a musulmi wanda ba su da ilimi su suke jin irin wannan maganganu su rike na نفورهم لأول وهلة wanda su dama tana za- yanzu nan za ga suna gujewa farkon barakuwa shine barakuwa وتقليد العدو على النبي صلى الله عليه وسلم لأقل فتنة وتعيرهم المسلمين dan kaga sau da yawa sai su makiya su cuɗanya kuma abu kankani ma sai ga ya jawo fitina ga jama'a musulmi وشماتة في الله على اسمة رسوله ترد سفسافها kuma wanda bayan wancan din har ila yau wanda aka ambato daga nafi na kariya ga wannan annabi na wanda ana maida wanda suke raza'ili shine sabsaha wanda suke abubuwa masu rauni فلم يبق في الآية Babu wani abu da yawan zuwa ayar dangane da ma'ana ta sa إلا أن الله تعالى امتن على رسوله بعصمته وتثبيته بما كاده به الكفار وراموه من فتنته ai babu wani abu da ya rage sai dai Allah madaukakin sarki ya ƙara baiwa ne da kiyayewa da ba tabbatar da wannan annabi nasa da abin da kafirai suke nufi Allah ba zai ba su iko ba ومرادنا من ذلك تنزيهه وعصمته صلى الله عليه وسلم an bari ya ce manufanmu ya kai dan uwa mai sauraro ya ce ka bi mu a hankali duk abin da gaji muna magana muna yi ne mu ga mun kare janabin wannan annabi mun ba wa annabi tsaro da kariya shine abin da muke fahimtowa a ayar ko da ana bayani ana yi ne dan a kare matsayin martaban wannan annabi na
وهو مفهوم الآية wannan ita ce dai abin da malamai suka fahimto dangane da ayar نعم وأما المكة معكز الثاني فهو مبني على تسليم الحديث لو صح وقد آذنا الله من to صحته kaga fuska ta biyu kuma ko da hadisin ya inganta ma za a rusa shi aka ci a ba ma bane bai- Allah ma ya kiyaye a ce Allah ya mana tsari ma a ce wannan hadisi ya inganta ba zai zama ingantacce ba yi ولكن على كل حال فقد أجاب عن ذلك أئمة المسلمين بأجوبة ba da banza ba duk a kowane hali dai malamai sun amsa mana shugabanni na musulmai sun ba da amsa da yawa daga cikin su min ha Allah gasu wa akwai sami ramamman amsa akwai kosheshe ne gaskiya da rahin gaskiya فمنها ما روى قتادة ومقاتل أن النبي صلى الله عليه وسلم
Mm.
وهذا لا يصح Mm.
إذ لا يجوز على النبي صلى الله عليه وسلم gaskiya ne مثله في حالة من أهواله
Mm.
ولا يخلقه الله على لسانه Mm.
ولا يستولي شيء ولا يستولي شيطان عليه في نوم ولا يقظة menene dalili لعصمته صلى الله عليه وسلم في هذا الباب من جميع العمد والسهو to duk wannan Allah ya masa kariya Mm.
وفي قل وفي قول الكلب Khalidi shine malam Muhammad dan Sa'idi sunansa kenan yayi wafati hijira yana 146 ko da ka je kalbin ba lakabinsa ne sunansa Muhammad dan Sa'idi Mm.
أن النبي صلى الله عليه وسلم Mm.
وفي رواية ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد Shi الرحمن kuma ruwayan da aka samu daga Ibn Shahab Zuhri wanda ya ji daga Abubakar dan Abdurrahman dan Haris dan Shiham dan Mugira dan kabilan Makazumiyawa yana daga ɗayan mahaddata masana fiqh na birnin Madina mutum guda bakwai shi ma malamai sun faɗa suka ce yana daga babban malamai yayi wafati hijira yana 94 Allah ya karɓi ransa فلما أخبر بذلك قال إنما ذلك من الشيطان
Mijin وكل هذا لا يصح أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لا سهوا ولا قصدا ولا يتقوله الشيطان على لسانه وقيل لعل النبي صلى الله عليه وسلم على تقدير على تقدير التقرير والتوبيك للكفار كقول إبراهيم عليه السلام هذا ربي على أحد التاويلات وكقوله بل فعله كبيرهم هذا
bada بعد السكت وبيان الفصل بين to الكلامين kaji fa shi ma ba lokaci dai ba sai da ya sakati shine sakata ya dan yi shiru bayan an raba wancan magana da wannan magana ya faɗa ba cewa ya haza haza rabbi to an dan samu dan sifes wanda a ciki za a iya gano manufar wancan yanzu wannan a aliful islam inkari a haza rabbi haka wasu malamai suka faɗa ثم رجع إلى تلاوته وهذا ممكن مع بيان الفصل وقرينة تدل على المراد وأنه ليس من المتلوة وها نعم وهو أحد ما ذكره القاضي أبو بكر wannan kuma baƙin lani ne نعم ka san alƙalin biyu ne in an ce abubakar sai ka yi taka tsantsan akwai abubakar ɗan larabawa akwai abubakar baƙin lani to in an ce abu alƙali abubakar sai ka mai da hankalinka gida biyu wai ɗan larabawan ne ko baƙin lanin ne yawwa shi ma malamin yanzu a nan ya yi turus amma kuma duk namu ne shi baƙin lanin ba malike ne ɗan larabawan ma kuma ba malike ne amma ba a san kowanne ba ne kama makarantar da namu ne a ce malam abdullahi to ka san da wani to amma yawan jin karatun da yake sai a ce kai din ne amma yi bako ya ji inda wani abdullahi sai ya raba hankalin sa amma yan gida sun san wanda ake nufi dan yi dan gida ba bako ba ya san me ake nufi Mm.
ولا يعترض على هذا بما روي أنه كان في الصلاة Mm.
وقد كان الكلام قبل فيها غير ممنوع Mm.
والذي يظهر ويترجه في تأويله عنده وعند غيره من المحققين Mm.
على تسليمه صلى الله عليه وسلم
Mm.
أن النبي صلى الله عليه وسلم Mm.
كان كما أمره ربه يرتل القرآن ترتيلا ويفصل الآية تفصيلا haka Allah ya umarci annabi e wara tilil qur'ana tartila ya karanta qur'ani jeranta wai fasilil ayu a raba kowane aya tafsila rarrabewa bai- mabayyani في قراءته كما رواه الثقات عنه فيمكن ترصد الشيطان فيما أكلف محاكيا نقبة النبي من نادى إلى فظنوها من قول النبي صلى الله عليه وسلم وأشاؤها ولم يقدى ذلك عند المسلمين بحفظ السورة قبل ذلك على ما أنزلها الله وتعقدهم من حال النبي صلى الله عليه وسلم في ذم في الأوثان ذم الأوثان وعيبها ما عرف منه haka aka san hidama وقد هكي وقد حكى موسى بن عقبة في مغازيه نحو هذا
malam Musa dan Uguba dan Abi Inyash shi a maganar yaƙi yaƙinsa ya ambato wannan bayani shi ma ya faɗa وقال إن المسلمين لم يسمعوها مم.
وإنما ألقى الشيطان ذلك في أسماء المشركين وقلوبهم to kaji wannan ya kama da kyakkyawan fassara kenan ko tunda ba musulmai ba su ma ji ba su ma kafaran kurin su suka ji can ya rige gare su wai kunu ويكون ما روي من وزن النبي صلى الله عليه وسلم amma abin da aka rubuta dangane da tabin zuciya na wannan annabi namu لهذه الإشاعة والشبهة وسبب هذه الفتنة wanda akwai saboda yayata wanda aka yi da abin da ya kama da haka da wannan sababin ne kurin shi ne wa kada وقد قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي فمعنى تمنى تلا kaji shi kenan tamanna din ma ya tabbata kenan ba
قال الله تعالى لا يعلمون الكتاب إلا أماني أي تلاوة ai karatu وقوله تعالى فينسك الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم أن يذهبه in baki su je su tare gaba وقولهم لا تسمعوا لهذا القرآن ولقوا فيه لعلكم تغلبون ونسب هذا الفعل إلى الشيطان لحمله لهم عليه وأشاءوا ذلك وأشاءوه أن النبي صلى الله عليه وسلم sai suka yi haka suka yayata shi kenan da za ka ce suka yi haka suka yayata shi kenan فحزن لذلك من كذبهم وافترائهم عليه فصلاه الله تعالى بقوله وما أرسلنا من قبلك ولا رسول وبين للناس الحق من ذلك من الباطل sai aka sauke masa wannan ba dan ana bayyana gaskiya ga mutane wa hafizal qur'ani Allah ya kiyaye qur'ani gaba وحكم آياته kuma Allah ya kyautata ayoyi nan sa ودفع ما لبس به العدو kuma aka kauda abin da shi shedan ya cudanya كما رمنه تعالى من قوله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ومن ذلك ما روي من قصة يونس عليه السلام أنه وعد قومه العذاب عن ربه فلما تابوا كشف عنهم العذاب yayin da suka tuba kuma sai Allah ya dauke azabar فقال لا أرجع yace ai إليهم ba zan juyo zuwa gare su su same ni sabanin abin da suke tsammani na ba haka zaka faɗa نعم فذهب مغالبا sai ya tafi yana mai jin fushin mutanensa da basu ba Allah ba haka zaka faɗa فألم أكرمك الله أن ليس في خبر من الأخبار الواردة في هذا الباب أن يونس عليه السلام قال لهم To.
إن الله مهلكهم
na cewa Allah zai halaka da su ba na'am وإنما فيه أنه دعا عليهم بالهلاك والدعاء ليس بخبر يعلم صدقه من كذبه ولكنه قال لهم إن العذاب مسبحكم وقت كذا وكذا
haka ya mu zai to ita wannan azaba dai za ta abuce ku lokaci kaza zuwa kaza fa kana فكان ذلك كما قال Allah ya dai faɗa haka Allah ya hukunta ثم رفع الله تعالى عنهم العذاب وتداركهم naza Allah ya dauki azabar daraka kuma maza Allah ya musu dauki قال الله تعالى إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الكذب في الحياة الدنيا ومتعناه إلى حين haka Allah ya faɗa haƙinsa warwuya في الأخبار أنهم رأوا دلائل العذاب ومكايله malamai sun ce hakika ya ga dalilan azaban abin da ya da ya kama da wannan makayiluhu da abubuwan da suka yi tsammanin hakan qalahu ibnu as'ud radiyallahu anhu Abdullahi dan Mas'udu ne faɗa ruwayin Ibn Mardawai da Abi Hatim da suka rawaito wa qala sa'id ibn jubair Sa'id dan Jubair ko yace da mu gashahum al'adabu kama yugashi thawbul qabr
ya ja azaba ta abuce su kamar yanda wata take abuta da riga idan an shanya ta da dare fa in qulta fama ma'ana ma ruya anna abdullah ibn abi sarh kana yaktubu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam idan an tambaye ka an ce wai me dalilin da Abdullahi dan Sarai yake wa annabi rubutu ya ya kai daga baya kuma ya ridda ka lamarin ubangiji sai shi Allah ya bar kansa sani Mm, ka zo kana yi wa annabi rubutu kuma daga baya ka zama dan wuta Mm, ai kaga sai da rabo shi yasa muke wa mutane gargadi duk wanda yana jaziya duk wani layi da ake lamarin addini yahudu da nasara ba zai hana mu sallah ba ba zai hana mutane azumi ba amma zai sa mutane su rena annabi idan suka rena annabi kuma sallah da azumin baya amfani ba sa amfani adalai dan sarai annabi yake wa rubutu amma yasa girman kai shi yana ga mahaddaci ne yake na Allah ya mai da shi dan wuta ƙasa ma kin karban kai dan wani sahabi da ya je wani guri yana duba ya gani ya ga mutum a ƙasa a kwanciya mutu aka ce ta sau zama muka binne shi ta ki karba ayi ne wannan wanda yake wa annabi rubutu kuma ya kawo raini shi ne tun da ƙasa bai karbe sau zama duk wanda ya raina annabi abin da ya samu wannan din haka zai same shi ainiya ya bi kwanan masallaci ka zo ka zauna kusa da annabi ba girmamawa wanda yana nesa yana girmamawa shi Allah yake gani ba na kusan ba ba na kusan ba to mu gode wa Allah nan gaba ku kiyaye kanku duk wani abu da za a kawo na lamarin addini mutum ya girmama annabi shine daraja hakimi ne ya zo da kansa dan kai da shi ba Allah ya bada lada Mm. Allah ya bada lada shi ba ran kai da bismillah shi ba wanda ya zo jin karatu ran kai da kai ne hanya Allah ba da lada muna godiya muna ga makaratu sai a ga isa ku Allah ba da lada muna godiya ba komai Allah ya saka to duk mutumin da aka ce yau akwai amma wani abu na raina annabi kai tunanin wannan abun ya zama addini baya yoyuwa baya yoyuwa so abubuwa guda hudu ko guda biyar akwai abin da yake lalata su kuma an gyara ba zai gyaru ba mutum yana zaune da iyayensa uwa da uba ka raina iyayenka daga baya kuma nasabarka ta yi kyau ba zai yi ba ba zai yi ba. uwa ko uba iyayenka da suka haife ka kana ji wani yana zagin babanka kana jin daɗi ko to ran da aka kushe shi ya zama babanka ba mutumin kirki bane ta yaya kai zaka zama dan halaka in ka ce ni din hidin babana ne da ta baban naka hege ne shi yasa ake kaffa kaffa kun ji daya ka yi kokari duk yadda ake yi ka roƙar wa iyayenka Allah Allah ya musu gafara kar ka yadda ana tona asirin iyayenka kana jin daɗi ƙarya asirin ka zai toni kun fahimta to sai abu na biyu sarkinku duk lokacin da kuke ba da gudunmuwa wani yana zagin sarkin garinku daga sarkin garinku ya zama mutumin banza duk kun zama mutumin banza in an tayi duk garin za a zaga daga sarkin ku kuna yi duk abin da sarkin ku ya gurba sarkin ku asiri in kun ki sarkin ku ya naba zama na banza sai kun zama na banza abu na uku malaminka kar ka yadda malaminka ana zagi har kana jin daɗi ran da malaminka ya zama na banza kai fa ba almajirin kirki bane in dai bayan ya kunce ai kasan ba za ta tufku ba ko igiya da ake tufkawa ya ji an kulla kasan ta warware kasan kuma na tafka baya zai tafku ba zai tafku ba to yi ne yanzu yahuda da nasara suka so kuma da wannan bala'i duk lokacin da ka gana zagin sahabban annabi kana jin daɗi ko kana wani abu to idan an zage su din har abin da kake tsammanin ya tabbata da su to kai fa baka da addini kai kafiri ne a to mutumin da an zage su an ce masu laifi ne ka yarda ko to in ka yadda abin da suka kawo ma duk sai ka mai da shi ta yaya za a ya karbi addini mai laifi zai yi sun koya ma qur'ani sai ka daina karantawa dan su suka zo da qur'ani kuma sallah ma sai ka daina yi dan ta hannunsa ka samu to ka ji illar da ake wa mutane yi yanzu an ce ka daina sallah ba za ka daina ba amma na zagin sahabbai kana jin daɗi in an zage su to nan gaba duk abin da ya zo mana ta hannunsa ba haƙura za ka yi da abin haƙura za ka yi tun da ah to wanda ka zaga ya kama sallah ka yi sallah an yi sallah ana yi ne a gun mutum amincacce kai baka amince da yi ba sai ka haƙura ka je ka yi ga wuta ina ba ta kun fahimta to su suka kawo mana azumi dan ba gurin annabi ma karba ba su suka ba annabi ya ba su suka ba mu tunda an ce ba ana ma maganan za a zage su ka yadda so nan gaba duk abin da suka kawo na addini nan ma sai ka haƙura shi ya za kar ku yadda duk mutumin da kuka ga wannan zamanin yana zagin sahabban annabi wallahi wallahi ba addini bane ko mutum ko qur'ani karan da ya zama kafiri ya zama kafiri duk lokacin da ka zage su ko ka yi sallah ko kar ka yi duk ɗaya ne dalili in ka yi Allah ba zai karɓi sallanka ba Allah ba zai karɓa zamanka ba Allah ba zai karɓa hajjin hajjinka ba Allah ba zai karɓi karatun Qur'aninka ba ya zama duk kayanka ya zama na banza menene dalili ka raina wanda suka zo da abin kai ba huye ba cewa yayi bin na gaba bin Allah bin na gaba bin Allah duk lokacin da kaga ana zagin na gaba to na baya tasu ba za ta yi kyau ba ba za ta yi kyau ba yadda za a yi al'umma da suka gabata na baya ya zagi na gaba kuma na bayan abin da suka ɗauko ya yi kyau babu shi ku dinga kafa kafa ku yi ƙoƙari yahudawa sun hige mu ta ko'ina ta inda kuka sani da inda ba ku sani ba ko'ina yaƙan mu ake a fili ana yaƙan mu a waje ana yaƙan mu a jeji ana yaƙan mu cikin gida ana yaƙan mu ba inda yahudi ya bari da faɗa ake tsakanin kafiri da musulmi yanzu duk tayin hankalin da ka ja na yi a nigeria musulmi ne da musulmi arnawa sun zama yan kallon yanzu idan ka je inugu babu kidnapping ba komai a ƙasarsu idan ka je fatakot babu komai suna zaune lafiya duk inda arne zalla yake ba tashin hankali a gudun ka je ku gwada kudawa su ma ba su da kayan hankali tattashin hankalin duniya yana arewacin nigeria a nan addini yake a nan musulunci yake a nan boko haram yake a nan kidinabi yake a nan barayi suke a nan sikiru society suke a nan rigiman addini tsakanin malami da malami yake mu wanda kuma za mu zama al'umman annaba annaba kuma bai koya mana haka ba annaba cewa mu haɗa kai musulmi ya zama ɗan uwan musulmi kuma duk wanda kaga ya imani sallu kalfa man qala la ilaha illallah annabi ya ce musulmi dan uwan musulmi yanzu wannan koyarwar da annabi yayi ya zamu yi da shi yau gahi nan ta guri da yawa ta ko ina an kawo bala'i sarakuna zalunci malamai kwaɗayi masu kuɗi rowa jahili rashin haƙuri kowa da na yi mana wanda ba yi da ya fi kowa tashin hankali kuma ya fi kowa alfahari ka ji mutum ya zo ya dinga ma maganan da ko arna bai kamata yi ba in ka ji ana cewa mai busan ƙaho ma ya yi lati ya zo ya busa ba arna yake faɗa ba musulmi ta sarakuna zalunci karɓan gonan mutum karɓan gidan mutum karɓan menene duk lokacin da aka ce sarki sai ya karɓa abin talaka zai gina kansa to ina mulki kuma ya ƙare ai ya ƙare mai kuɗi rowa abin da Allah ya baku kun kifin da haƙƙin Allah kun ki fidda haƙƙin Allah abin da Allah ya ba ku to ta ya za a yi ku ku zauna lafiya malami kwaɗayi kowa ya rike matsayinsa ya zauna banda malami mai kuɗi akan kuɗinsa zai iya rasa ran kowa sarki akan sarautarsa zai iya salwantar da kowa man banda malami ya kasa samun gurin zama yau yana gidan mai kuɗi gobe yana gidan sarki yayi nan yayi nan kuma yana so ya zauna gaban annabi shi kuma wakilin manzon Allah ne in an je maganar da za a faɗa a jama'a daban wanda za a gaya masu kuɗi daban al'amari ya rikice nan gaba kuma kowa ya haɗa son zuciya tafiyarsa kowa yana so ya gyara gidan wancan kuma wannan ya ki gyara gidansa yan zuwa gidanka ana tayin hankali yaranka suna dokuwa matanka suna dokuwa wai ka je za ka raba gidan wani haka fa muke yanzu eh matarka wannan ta ɗau taɓarya wannan ta ɗau taɓarya yaron ka wannan ya dau wuka wannan ya dau lauje kuma sai kace ni zan je wani guri ne sulhu to yanzu haka aiki kowa a gidan da yake an cika gidan da bidiya ya ƙi yaƙan bidiyar da yake gidansa kuma ya je zai yaƙi bidiyan gidan wani al'amari ga yadda yake amma a dunkule muna gaya muku dai a dunkule wallahi tallahi mutanen nan sun zauna da annabi da amana ƙaryan kuma amana duk abin da za su yi annabi ya ji daɗi sun yi mu yanzu bakinmu bai iya mu ce musu san barka bane ahe yanzu mu zo mun zauna da annabi ne ko mu zo muna rena tafiyar su kamar direba ne ba yana jan mota ba yana tafiya ka ce baka iya ba kai ko baka taba tukin motan ba in an bar ma da gwaran bai iya ba ka ce baya gudu yana kaza kai an bar ma ba halaka za a je bane to haka ake wa sahabban annabi baka ga annabi ba tsakaninmu da annabi shekara dubu da ɗari uku manzon Allah ya baku wanda ya bar duniya da shekara duk zaɓin annabi da kake kama sunansa zuwa yau shekara dubu da ɗari uku suna cikin ƙasa a lokacin da suke zamani kakan baban kakan kakan kakanmu ma ba halatta ba amma yau kana magana kamar sa'annanka wanda ya girmi babanka ya girmi baban babanka ya girmi baban baban babanka ya girmi baban kakan babanka ya girmi kakan baban babanka ya girmi kakan baban kakanka ya girmi baban kakan kakan baban babanka duk ya girmi waɗannan amma yau ka wayi gari wai har kana ganin wani laifi a tare da su amma dai laifin mudubi ne ka duba ka ga in ka ga ba daidai ba kai ne baka da kyau wallahi abin da suka yi wa annabi fa ba ku sani ba ne annabi a dalilin wasu kuka ma ya yi don murna wallahi idan sun share wa annabi hawaye duk da a dalilin annabin Allah yake ba su annabi kuka ma yana yi yadda suke wani ba a taba samun wani ya zoya wa annabi rayin kunya san kyale ba ba a taba samun wani bako ya bujuro wa annabi yana bukatan abu ba su dauka sun bayar ba ban taba zamun annabi ya ce ga bukata na sun ce ga bukatar su ba ba taba zamun annabi ya ce ga aiki sun ce suna da nasa aikin ba ra'ayin annabi shine ra'ayin su in annabi ya ce ga aiki ba uzurin su idan annabi ya ce gabar ko suna yamma gabar idan suna gabar annabi ya ce yamma ko suna gabar yamma idan annabi ya ce a zauna ko suna tsaye zama za su idan annabi ya ce a tayi ko suna zaune tayi za su idan annabi ya ce mu je guri kaza an yi gaba za ka ga annabi ya fito sai daga wane to mun yi gaba fa wane mun yi gaba wane mun fito kaga da dawakai an fito bayan gari an yi sansani ana jiran limami annabi yana fitowa sai a ce ai sahabbai sun fita kofar gari suna jiran ka dakarun kuma suna ba suna ya rasulullahi ya wani ya ce mutane sun yi gaba ya rasulullahi sun fito suna jira an fita yi kana cewa fita ka fita mutum yana sade da iyalinsa fa idan annabi ya ce a fito wallahi ba sa wankan janaba kar ka je garin wanka ran annabi ya baci haka za a tallo a fita kurin da ka yi wanka ka yi dile gwara duk abin da za a yi a yi amma mutum in ya tayi gurus zai tayi abin iyalinsa ya bar da wai ba ma ya yi wanka wai ta ma manta da ita wa'annan mutanen wai mu dawo ka yi magana a kansu to ya kake so su yi kai inda ya kake yi su kuma ga yadda suka yi mun faɗa kai kuma ya kake kai babanka ba ya yake ka lati kake in ka kana sauri kuɗi za ka samu idan ce kana da lafiya kai za ka samu in kai za a baka ma baka da lafiya to da wannan rayuwar da wancan rayuwar kuma sai a haɗa wanda sun yarda su ba annabaran a dawo wayannan bayan Allah kowane mutum da ya mun yi karatu a kansa mai dogo tun daga safe sai da muka je la'asar akan abubakar tun da safe sai da muka je la'asar akan umaru kan usmana kan ali annabi ya rasa ma yadda zai ƴaƴansa yake ɗauka yake ba su ya ɗau ƴansa annabi ya baka ya ɗauka ya bayar wai kuma wai a ce wai bai yadda da kai ba to amma kai da kake faɗa an yadda da kai a to ai magana ce mai hankali ko mutumin da annabi ya ɗau ƴansa ya bayar dole aka yi yi ya ji daɗin rayuwa duk taimakon addini annabi ya ce na baka ƴata wannan ma annabi ya ɗauka daga cikinsu wani ƴar ta mutu ma annabi ya ƙara wasu kuma suka yi tunani suka ce to mu me za mu yi wa annabin mu dauna mu ƴaƴan mu bashi mai mu je mu shawarce yana ya rasulullahi annabin ma kuma yi ne ma ya rasulullahi ya ka ƴaƴan mu ne ai da mu da ƴaƴan duk ƴaƴan ka ne lokacin da ya kira wai yana son Aisha ba wai da wasa aka yi abun ba fa jibril da ya zo gurin annabi in ya kawo wahayi sai ya zo da wani abu mai kaman madubi haka in ya nuna annabi a cikin sai ya ga suran ummi na aisha din annabi yana gani yana murmushi da ya nuna man sau ɗaya sau biyu sau uku ran nan jibril da ya zo bai fito da abin ba ya sa aljihu nasa sai jibril ya ce bayan ya soke wahayi zai kuma ce kai ina abin da kake dan nuna min ne yau ban ga wannan abin da kake nuna min ba ya ji rasulullah ya gasa ne yaya wai Allah ne ce a tallata ma kana son ta wata yarinya ce kyakkyawa kana so Allah ne ce ana dan nuna ma ita amma tunda kana tambaya mun san kana so in kana so ka gaya mun mu je mu gaya Allah annabi ya ce yana so sai jibril ya je gaya Allah ya ce to ya je Allah ya sake turo jibril ya ce ka je ka ce in ji ni wannan yar yar sahabansa ne sunanta Aisha yar Abubakar ce ce yana so ita ce da ma ke nuna masa dan yarinya tana gida ba ta fita tana gida Allah ne ya tallata wa annabi ya aure Aisha kai kai baka san ma da tallan ma Allah ne ya kawo ya nuna samfura aka ce Rasulullahi yaya tayi a ji a duba buharin za a gani a ji a duba musulun din za a gani Allah ya tallata ma ya ce kana santa a je a gaya Allah ya ce ana so Allah ya ce ka nema kuma har a dawa ce za ka yi magana a kanta annabi ya kira abubakar ya ce ai a gidanka akwai yarinya kaza kaza ya rasulullah tana na ma karama ce sai saurin girma shekarun da za ka ce ai shekara shida ce annabi ya ce to Allah ya ce ai ina son yarinyar Allah ne ya ce neme ta haka ya rasulullah ya shekarun ya isa ba komai ya kana shida aka yi auren ya shekara shida ya shida aka yi auren shekara tara annabi ya yi bina'i da ita tana ya tara sai yaya wannan yanzu ka yi magana a kanta aka yi wa annabi tambaya baya wa biye wasan zuciya aka ce a mata wa ka fito ya rasulullah sun tana mata ne aisha a maza ba ya ce babanta kai ko ba ka son ta ba ka son baban nata ba san wanda kake bi ba in dai annabin kake bi ai sai ka so ta kuma sai ka so babanta tunda wa ma yantibu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu shadidul quwa kai kai sai kai magana akan Aisha a maza wa babanta a mata ita annabi fa sai ya ce mata humaira ya ce ejjai yarinya haka annabi ya shekaranta annabi yana jin daɗi in tana bakinta ana kawo annaba hadiya ya fi walwala ya fi rashawa yana jin daɗi da ita kuma tana irin yadda take so na tunƙahu a gidan manzan Allah biyo mijinta manzan Allah mijinta annabi Muhammadu bari ka ji a gaya ma ko a yaya ka san an ka mijinta annabi ne Muhammadu ne manzo ne manzan Allah annabin annabawa shugaban mala'iku shugaban mutane mai duniya mai lahira mai ƙur'ani ɗan abdullahi baban abdullahi yi kuma abdullahi jama'a mai wannan mai wannan mu zo muna magana da ni da kai magana mu ya zama yabo mana matayen manzan Allah duk wanda zai magana kan matayen manzan Allah uwayenka ne kuma uwayenmu ne wanda ya sa shakka dan wuta ne Allah ne ce uwa ne matar malamin ka iyar ka ce ko to ko ba annabi bane yana zaune a nan wani ya girme ne wani ya ife ne dole zai ka yarda mata ta uwar ka ce a nan ne ka zama cikakken almajiri dole ka ce iya in ka ganta ka haife ni fa ka haife ta maza ka ce iya shi ne zaman ka lafiya in ka ki sai a yi ba kai a yi wanta kali da kai ka ji a ma kafa ka tafi can kai ba duniya ba kai ba lahira ba kana lahu babun baɗinuhu min kibali fi irabati min kibali hil azaba malamin ka ma kenan to matar annabin mu kai sai kai magana banda yabo to kaga a ƙarshen zamani bala'i ne wannan yahudu ya kawo mana wallahi wallahi karka ƙara yarda da irin wannan bala'i duk mutumin da zai yana zagin mutanen nan na ɗaya ba shi da hankali na biyu ba shi da rabo na uku kuma ya rayu a tsiya zai ƙare a tsiya kuma zai tayi a tsiya ce kuma ya ga wuta ba beli to annabi ne mai belin in wani ka taba annabi zai zo to annabin ka taba yi mutumin da ya taba matar ka ba kai ya taba ba wanda ya taba sahabban ka ba kai ya taba ba wanda ya taba yayan ka ba kai ya taba ba wanda ya taba dangin ka ba kai ya taba ba wanda ya taba iyayen ka ai kai ya taba ya kamata a yi hatara fa a mai da hankali ba addini bane eh zagi a addinin musulunci musulmi ma an kaza ga dan wanka ya zama fasuci bare mutane masu daraja ba mu san ta inda wannan bala'in ya zo ba sai ta bangaren yahudawa kuma duk wanda ya tsinci kansa irin wannan masifar to Allah ya shirye shi wanda kuma Allah ya sa ya gane to ya kafa kafa ya kiyaye mutanen a suna ne suke mutane in za su bi karfin mutane ma sun fi wanda za su yi wa Allah aike Allah zai amsa ka isa kai Allah fa ake wa aike fa a ce mun aiki kaza mutanen da sun tayi za su aiki mai daraja wata rana mun samu labari a tafsirin shehu na Ibrahim Inyas ibn sayyidina abdullahi alkaulaki a senegal kodabi wanda kuma yake gausu zamanihi ya faɗa tafsirin sanar yaron tafsir shai ibrahim ya kawo hadisin ya je wata rana ummina hafsa ummina hafsa yar sayyidina umaru duk lokacin da aisha ta fito fa filin gida duk matan annabi sai sun miƙe wallahi dole sai ta zauna za su zauna in da ce ga aisha za ta fito kowace mace ta fito amma aisha ta fito dole za ku tayi ku miƙe duka ko matan manzon Allah in ta zauna sai a zauna to ita ir sai da na umaru ummi na hafsa ne ko eh to ba ta tashi ita ka san yau da gobe dole abin ka ji wani abu a ranka sai ummi na aisha ta tambaye ta ce hafsa in na fito ana tayi ya ke ba ke ta ita to me na tayi aisha ce matar annabi ni matar annabi baban ki sahabi babana sahabi mijinki annabi mijina annabi sai yaya me abin tashi ba wani ba ya ce haka za ki ce ya ce to bari annabi ya zo sai annabi ya zo da ya zo sai ta faɗi magana ya ce ai da wani problem ya faru mu ba za mu faɗa ba akwai lokacin da aka samu waƙiya shi sai na rasulullah ya dan ba ta gab na iska ita ummina hafsa ta lokacin nan sai jibril ya zo gurin annabi ya ce ga annabin nan jibril ya zo yana zuwa ya ce jibril aisha yana gai da ke ya ce a miki gaison ban girma aisha jibril yana gai da ke ya ce na jibril gane ya ce jibril zo zan aike ka gurin allah ya ce hafsa haka muka yi ayyana ka je ka ce da allah in ji ni ni aisha annabi ya mai da hafsa ka ce ya tilasta wa annabi ya mai da hafsa domin mai yawan azumi ne mai yawan tsayuwan dare ne mai yawan nabulbuli ne mun shaide ta ka ce ni na aike ka ka gaya wa Allah ya tilasta wa annabi a mai da hafsa jibril yana tayi ya je gurin Allah ya ce ya ubangiji aisha ce ta aiko ni sai ce jibril me yace yace ka gaya wa annabi yace in gaya ma aike ne daga aisha ka gaya annabi ka tilasta masa ya mai da hafsa domin mai yawan azumi ne mai yawan nafilfili ne ai ya ce ai tunda ai ya ta faɗa ka ce maza maza annabi ya mai da hafsa ka ce ni Allah ni na aiko shi yana zuwa ya ce ya rasulullahi Allah ya ce maza maza ka mai da hafsa dan sako ne ya je daga Aisha ta ce Aisha to aka mai da ya ce me yadda ke ma ke ga yadda aka yaka mai da ke daga nan nan gaban ta fito sai take miƙe ba ya ce bari ki ji ke ba ki sani ba kin ɗauka ɗaya ne ko to ba ɗaya ba ne mace kai kai yanzu tun da kana magana yanzu za ka yi Allah ya shiya jiya gaya masa to ina ka ga jibrilin a kai na gani bare ka aike yi shi jibrilu yi ake aika ko to yi aka aika kuma Allah in ya sa Jibrilu zai aika gurin annabi ita ma ya Jibrilun da za a aikan ta aika shi Jibrilu daga Allah ne za a aike yi gurin annabi yi kuma ka canza ragamar tafiyar daga gurin ayya ka aike yi gurin Allah kuma da aka je aka dawo da aikenka gurin annabi kuma annabin yayi wanda suke da wannan matsayi wannan ɗaya na gaya mu har ka tsaya kana wani magana ka santa ko anya ai ba ka santa ba suna kake ji amma hausa suka ce akwai ran da za a ware tsakin tsaki da tsakuwa ko ai duk isgancin mutum zai shiga kabari to a nan ne za ta ƙure yayi sai an ji mala'ika ya kwantar da kai da guduma in ya ɗaga kanka zai fahe duk ƙarfin duniyan nan an tara guri ɗaya ba zai kai wannan guduman ba amma wannan guduman mala'ika zai ce waye babanka ka ce annabi adamu mahaifiyar ka sai ka ce mata aisha ma gani in iyar ka ce in kuma sunan wata uwar za ka kama ma ga yadda za ka yi ku je ku tambayi malaman duniya duka menene ne kai sauki hannunka da Allah waya ne in waya ne ka je ku kwace a daina daga waya ka je ka karba ku goge ba a daga Allah ya bada lada yawwa idan an je an tambaye ka an ce waye iyarka amma tambaya yanzu ka kama sunan wata uwar a lahira ma ita ce uwarka fa kuma ita ce uwarmu Allah ya yi wannan saboda rikima ka zo a nan duniya ka ce ba ka son ta kaje ka jawo kanka bala'i ka jawo danginka masifa ka jawo yan uwanka tahi tsaye ba tahi zaune ba kai ba a sama ba kai ba a ƙasa ba kai ba akwai ba kai ba babu ba a dinga babbaka ka kaman zakara ya ji wuta kana marmarmar a wuta ba mai fidda kai a banza ka je ka jawo kanka abin da ya fi karfanka kai baka san matsayinsu ba ne to wannan aisha ce kadai kuma yaya ga iyayen annabi muhammadu yaya manyan sahabban manzan allah wanda sa'ada bin abi waqas annabi cewa na baka fansan uwata da ubana in ji annabi haka yake ya masa sa'ad ibn abi waqas annabi yake cewa na baka fansan uwa da uba amma annabi shi ce da ya gaya masa yace sa'ad ibn abi waqas na baka fansan mahaifiyata da mahaifina annabi ne ya gaya masa kai ka san da wayannan inda duba ga irin su wannan sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda tafsiru biyatul baqi amar ibn yasir wanda annabi yake share masa fuska ya ɗau ƙasa annabi da kansa yana sharewa mutum fuska wayannan ya kaga darajar sai da na bukar annabi ya ce na rike ya matsayin uba a wani hadisin haka ya faɗa jam'ul jawami aka ce waziranka ya ce a sama umar ne da amika ne da jibrilu a ƙasa umar ne da abubakar su ne wazirai na sai da na alifa annabi ya ɗau yarsa da ya fi so ya ɗauka hiya ba ali abubakar ya nema ya ce ɗan uwana zan ba umar ya nema ɗan uwana zan ba ya ɗauka ya bayar wayannan mutane mu mu buɗi baki a ƙarshen zamani ba mu da aiki sai kansu a ce wannan abin zai zama addini to muna muku kashe ni duk wanda gaji yana faɗan maganar da ba na yabo ba abun wannan mutanen in za ka yi ka tashi ka bar gunsa in za ka hana yi ka hana in ba za ka hana yi ba ka tashi ka bar gunsa kar ƙuransa ya taɓa ka mu je gaba kaɗan
كان يولي علي عزيز حكيم فأقول أليم حكيم فيقول نعم haka suka yi da annabi dai da yake ba shi da rabo kullun sawabun annabi yake yake nan annabi ne yace masa in zaka rubuta qur'ani yake rubuta wa annabi sai ji annabi yace da aka zo karshen aya annabi yace masa ka rubuta azizun hakiyam shi kuma mutumin da yake ba shi da rabo yace wai shi ba haka zai rubuta ba zai rubuta aliyu na hakim annabi ya ce to kowanne dai akan katar yake abin da aka yi da shi kenan wa fi hadisin akar fa yaqulu lahu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam اكتب كذا فيقول اكتب كذا annabi ya ce wai rubuta kaza wai ce shi kaza zai rubuta shi kenan annabi ya ce rubuta kaza ka je ka rubuta kaza ban da rahin rabo fa ya qulu ukutu kai fa shi'ta ka je ka rubuta diyar da kake so to fa ya game da rahin albarka annabi yace ka je ka diyar da yake so ai lamar ya baci wa ya qulu ukutu aliman hakima ka zo wani gurin sai annabi yace to ka rubuta aliman hakima annabi abin da ya gaya masa qur'ani yake rubuta annabi ya yace fa yaqulu aktubu sami'an basira
wai ba zai wai ba wannan zai rubuta ba kai Allah rufa mana asiri in ba Allah ne mutum baiwa ba in dai kaga girman kai wallahi duk yawanci yana nan ga mai karatun alqur'ani Allah ya jarrabe su da wannan bala'i girman kai ne mai rabo ya tsira amma dai mutumin da Allah ya bai Qur'ani shaidan ba zai bar shi ba to abu ne mai daraja Allah ya baka sai kaga mutum ya canza tafiya sai kaga mutum yana wani mummakewa ana wani menene to shedan ya shiga harkar annabi ya faɗa mai girman kai ko na ƙwayan zarra fa ba zai shiga aljanna ba ba zai shiga aljanna kar ka yadda ka roƙi Allah ba ya baka karatun ba in dai baka ya dan aka sa girman kai ko na ƙwayan zarra ba zai amfani ba to ga marubucin Qur'ani a gargashin annabi yana cewa shi ga abin da annabi ya ce shi yana cewa ga abin da zai yi me ya ja wannan bala'i wannan mutuna da me ya kama in annabi ya ce ka rubuta ko motsi na yi ba ma magana ba ko motsi ma ka yi to al'amarin ubangiji sai shi
fa yaqulu lahu uktub kayfa shi'ta annabi ya ce shi kenan ka je kai yadda kake yi
wa fi sahihi an ana radiyallahu anhu أن نصرانيا كان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم abin da ya za sai wani banasare ne yake rubutu ga annabi din nan بعد ما أسلم bayan ya musulunta ثم ارتد da ya kuma sai ya ridda وكان يقول فألم ثبتنا الله وإياك على الحق to kaji aka za ka yi kwara ta muje ولا جعل لشيطان وتلبيسه الحق بالباطل إلينا سبيلا أن مثل هذه الحكاية أولا لا توجع في قلب مؤمن ريبا إذ هي حكاية عمن ارتد وكفر بالله ونحن لا نقبل كبر المسلم المتهم فكيف بكافر ابترى وهو kaji to mu da ma magarban labarin musulmi ma wanda ake tuhuma bare kafiri ta yaya ومثله على الله ورسوله ما هو أعظم من هذا والعجب لسليم العقل يشغل بمثل هذه الحكاية سره Kawai kenan mai hankali da ya ja hankali ya mai da hankali da irin wannan labarin.
وقد صدرت من عدو كافر مبجر للدين Kaji labarin ba ta kun mutanen kirki ya zo ba.
مغتر على الله ورسوله ولم يرد عن أحد من Ba المسلمين ta samu irin wannan labarin ga ɗaya daga musulmi ba.
وال- نعم. ولا ذكر أحد من الصحابة أنه شاهد ما قاله وابتراه على نبي الله إنما يبتلي الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون وما وقع من ذكرها في حديث أنس رضي الله عنه وظاهر حكايتها فليس فيه ما يدل على أنه شاهدها ولعله حكى ما سمع وقد علل البزار حديثه ذلك Yi ba zari ma ya illanta hadisin.
وقال رواه ثابت عنه ولم يتاب عليه ورواه حميد عن أنس قال وأظن حميدا إنه سمعه من ثابت قال القاضي أبو الفضل وفقه الله
Alƙaliyar zai yi bayani.
ولهذا والله أعلم لم يكرج أهل الصحيح حديث ثابت ولا حميد duk da haka Allah masani ya zama abota ruwaya na ingantattu ba ka fita hadisin sabitu ko na humaido.
والصحيح حديث عبد الله بن عزيز بن رفيع عن انس رضي الله عنه الذي خرجه اهل الصحه وذكرناه Kuma wanda malamai masu inganci suka bada zakar nawa suka ambata mana.
وليس فيه عن انس قول شيء من ذلك من قبل نفسه الا من شكايته عن المرتد النصراني ولو كانت صحيحة لما كان فيها قدح ولا توحيم للنبي صلى الله عليه وسلم Ko da fa ya inganta.
فيما أوحي إليه ولا جواز للنسيان والغلد عليه والتعريف فيما بلغه ولا نعلم في نسب القرآن وأنه من عند الله إذ ليس فيه لو صح أكثر من أن الخاتب قال له عليم حكيم Au.
كتبه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذلك هو Na'am.
فسبقه لسانه أو قلبه لكلمة أو كلمتين مما نزل على الرسول قبل إظهار الرسول لها إذ كان ما تقدم مما أملاه الرسول يدل عليها ويقتدي قوة بقوة قدرة الكاتب على الكلام ومعرفته به وجودته الصه وفتنته كما يتفق ذلك للآلف إذا سمع البيت أن يسبق إلى قافيته a matsayin haka yake أو مبتدئ الكلام الحسن إلى ما يتم به ولا يتفق ذلك في جملة الكلام كما لا يتفق ذلك في آية ولا سورة وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم in saha kullum sawa da ya ce kullum lausa da ya inganta ma dukkaninsa dai ga ingancinsa nan فقد يكون هذا فيما فيه من مقادئ الآي وجهان وقراءتان malamai sun ce abin da ya kasance daga ƙarshen ayar fuska guda biyu ne kuma karatu ne guda biyu
أنزلتا جميعا على النبي صلى الله عليه duk وسلم gaba ɗayan sauke su ga wannan annabi namu فأملى إحداهما وتوسل الكاتب بفتنته ومعرفته بمقتل الكلام إلى الأخرى aka ba da shifta ga wannan zancen ɗayan da kuma sadarwa ga shi mai rubutun da irin tunaninsa فذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم فثوبها له النبي صلى الله عليه وسلم annabi ya katartar da shi na'am ثم حكم الله من ذلك ما حكم ونسك ما نسك كما وجد ذلك في بعض مغادئ الآي kuma daga nan aka hukunta abin da za a hukunta aka nusance wanda za a nusance نعم.
kamar yadda ya gudana daga shayin ayoyin da yake zuwa ƙarshe ƙaulihi ta'ala مثل قوله تعالى إن تؤذهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وهذه قراءة الجمهور وقد قرأ جماعة فإنك أنت الغفور الرحيم wanda suka karanta da ayar haka su ma irin wannan tunanin suka yi abinda suke gani in tu'azibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum tunda taghfir yace to sai suke duba taghfir din da fa innaka anta lagafurur rahim tunda taghfir ne to fa innaka anta lagafur da shi suka dogara amma in tu'azibuhum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka anta al-azizul hakim to sai wasu abin ya dauke su ai tunda taghfir ya faɗa to abihi mana fa innaka anta lagafurur rahim to wanda suka dan wanke amma shazzi ne wannan yi ne fa innaka antal azizul hakim وليس من المصحف wannan ba shine a qur'anin ba mu وكذلك كلمات جاءت على وجهين في غير المقادئ قرأ بهما معا الجمهور kuma haka nan malamai da yawa wannan kalmomi da yazo ga ƙarshen aya ana karanta ga dukkan taruwan malamai wasabbata ta وثبتتا في المصحف مثل وانظر إلى الإذام كيف ننشرها To و...
kaga da- suna karanta da nunshiruha na'am وننشزها kuma kai ban nunshiruha ko nunshizuha da ana karanta da kira guda biyu wai ƙari ويقل الحق kuma sau da yawa ana yin da ya ƙari la haƙa ko kuma ya ƙutsu la haƙa
وكل هذا لا يوجب ريبا wannan baya wajabtar da kokonto ولا يسبب للنبي صلى الله عليه وسلم kuma hakan zai zama ba zai zama yi sababu wani dalilin tuwa ba ne ga wannan annabi namu na a ce na wani abu ya faru wa kada kila إن هذا يحتمل أن يكون فيما يكتبه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس غير القرآن فيصف الله ويسميه في ذلك كيف شاء
alhamdulillah Allah ya bada lada abin da muka yi to jama'a ayi su gifar Allah sha ɗaya abin da muka yi a kuskure Allah ya mana gafara basiru zo akwai abin da za a rarraba mutane ku Allah kai gaban manzon Allah jama'a ayi su gifar Allah sha ɗaya Allah kai mana gafara